أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na ɗaya ga watan zulhijja hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da ashirin da takwas ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka na jibuwis da ke cikin wannan unguwa mai albarka ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatun littafin fatul majid wanda sharhi ne na kitabu tauhid littafi na sheikh muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine zai zamto majalisi na tara ko darasi na tara cikin wannan littafi mun shiga wannan wata na zulhijja muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya sa mu ainihin wato yi abin da ya kamata na raya waɗannan kwanaki guda goma da ibada wato kwanaki ne masu albarka sosai allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da su cikin suratul fajir kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a cikin hadithi sahihi cewa babu wasu ranaku ko kwanaki wayanda ayyukan kwarai da ayyukan kirki suka fi zama ababen soyuwa wurin Allah subhanahu wata'ala fiye da waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan Zulhijja har sahabbai suka tambaya suka ce har jihadi fi sabilillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ko jihadi fi sabilillah bai kai daraja da falalar da mutum zai samu ba akan raya in ka kwatanta da raya waɗannan kwanaki guda goma sai fa wanda ya je jihadi ya ainihin wato rasa dukiyarsa ya rasa ransa ma'ana ya tafi da dukiyarsa da ransa bai dawo da komai ba to wannan shine zaka iya kwatanta abin da ya samu na lada zai iya kai wanda ya raya waɗannan kwanaki guda goma da ibada da aka wata kwanaki ne masu albarka malamai sun ce a yininnika babu wasu yinika yininnika masu albarkar waɗannan a yininnikan da ake da su a shekara ko da yinin guda goma na ƙarshen ramadan bai kai falalar waɗannan yininnika guda goma na farkon watan zulhijja ba da aka yi ƙoƙari mu ga cewa mun raya waɗannan kwanaki da ibada karatun alkur'ani zikiri ainihin wato sadakoki salloli azumumuka da sauransu wanda wayannan kwanaki guda goma in sun zo wato ba wani abu bane koyayye ga magabata wato a tarihin magabata wato kowa yana iya bakin kokarin yadda zai shelanta cewa wannan kwanaki guda goma sun zo kamar yadda aka samu abdullahi dan umar yakan shiga kasuwanni mai ta kabarbari don tunatar da mutane a waɗannan kwanaki masu albarka wanda wannan shine za ga galibi abin da ya dan fi karanci a cikinmu ba a cika irin wannan sunna ba ta yawan ambatan allah da kabarbari kuma ba a zuci ba a fili yadda za ka yi kana yi kana kuma tunatar da mutane su yi da haka dai muna amfani da wannan damar wajen tunatar da kawunan mu ana yawaita azumi a ciki musamman azumin ranar arfa wanda yana nan tafa insha Allah da kuma ma banda shi din in mutum ya raya wasu kwanakin da azumi babu laifi Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon raya waɗannan kwanaki da ibada Allah madaukakin sarki kuma ya karba abin da zamu gabatar na ibada a cikin waɗannan kwanaki guda goma sannan kuma ba zan gushe ba dai ina sake yi wa 'yan uwa ta'aziyar dan uwa da cijo malam Umar a shugaba wanda na gabatar da ta'aziyya a wurare na karatuttuka to nan ya zama kamar nan ta'aziyya ce ta musamman tunda ko yan uwa da ba ma samun haduwa da su a wasu wuraren sai a nan sannan kuma nan ne shi kansa malam umar shugaba yake jagoranta tsawon shekaru masu yawa da haka ina yi wa yan uwa ta'aziyyar rasuwar dattijon sunna malam umar allah madaukakin sarki ya gafarta masa allah ya girmama ladansa allah ya bashi aljanna madaukakiya abinda ya yi na alkhairi allah madaukakin sarki ya sanya masa mizani kurakurai da ya samu a rayuwa da tuntube allah ta'ala ya gafarta masa wannan jagoranci da ya a wannan masallaci mai albarka tsawon lokaci muna roƙon abin da ya na daidai allah ta'ala ya bashi lada kuskuren da ya kuma allah ya yafe masa sannan abubuwan da ya yi na raya wannan masallaci da kuma ƙoƙarin ciyar da wannan masallaci gaba allah maɗaukakin sarki ya sa sai dai mu ga ƙari da kuma ci gaba ba baya ba wayanda za su ci gaba da jibintar al'amarin waɗannan wannan masallaci Allah ya buɗe kwakwalansu ya buɗe wato basirarsu ya ƙara musu fasaha ya kuma ƙara musu jimuri da haƙuri da jama'a wajen tafiyar da wannan babban aiki da malam Umar ya daɗe yana ta gabatarwa a wannan wuri sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sa ainihin wato kada a ce bayan tafiyar malam Umar abubuwa sun yi baya sai kamar yadda muka san akasari malaman sunna in sun tafi ana alhinin rasuwarsu amma za a ga wayanda aka bari don kuma wani ci gaban masu yaga sai bayan ba mutum sai ga an same shi to muna fatan wannan majalisi ko wannan masallaci mai albarka a samu ci gaba wanda shi malam umar kila bai ma gan shi ba amma dai yana da kwamishan a ciki tun da shi aka kafa wannan wuri a wajen ciyar da wannan wuri gaba allah madaukakin sarki ya yi jagora allah madaukakin sarki ya ba mu kyakkyawan ƙarshe a darasin da ya gabata mun karanta gaba ta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun inda muka dauki wannan aya muka faɗa abinda malamai suka faɗa na tafsiri a karkashin ta da ita kanta ma'anar ibada din mun ji maganganun malamai da ainihin wato abin nan ta'arifi da suka yi wa wannan kalma ta ko wannan jumla ta ibada sannan mun karanta faɗin Allah ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa tajtanibu tagut shi ma nan mun dauki kalmar tagut mun ji fassarar ta inda aka ce kalmar tagut an tsago ta ne daga at-tughyan wanda at-tughyan yana nufin ketare iyaka sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya ce at-tagutu abinda ake nufi da tagut shine ash-shaytan Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yadda ya ce ɗagutai shine kohanun bokaye wanda shaidanu ke sauka wajen hidimta musu wannan su ake kira da bawagit wannan shine abinda ibn abi hatim wato shi ma ya ruwaita imam malik ya ce abbagun kullu ma da min dunillah dukkan wani wanda aka bauta ba Allah ba kuma ya yadda ya san ana bauta masa kuma ya yadda da bautar shi ma ya zama tsagot al'imad ibn kathir shi ma ya fassar kalmar tagut da cewa ash-shaytan wa ma zayyanahu min ibadati ghayrillah shaytan shine tagut da kuma dukkan abin da shaytan ke kawatawa na bautar wani ba Allah ba shi ma ana kiran wannan tagut wannan abin da muka ji ɗaya ne daga cikin ɗaiɗaiku ko wani ɓangare ne na ɗaiɗaikun ma'anoni da malamai suka ba wannan kalma ta tagut al'allama ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya yi mata wani ta'arifi wato inda ya tattare wato kalmar tagut cewa ma ta jawaza bihi abdu haddahu dukkan abin da bawa ya ketare iyakarsa da shi min ma'budin aw matbu'in aw muta'in da haka wannan duk yana iya amsa sunan tagut in dai bawa ya ketare iyaka wajen ainihin wato wato ya ketare iyakar abu min ma'abudin na abin da ya shafi wani abin bauta aw matbu'in ko wani wanda ake wato ake wa biyayya aw muta'in ko wanda ake wa da'a aka ketare iyaka wajen yi masa da'a aka ketare iyaka wajen yi masa biyayya aka ketare iyaka wajen bautata masa to wannan abu ya zama tsagut da aka tsagutun ko wa'anda mutane shine wanda ake kai ƙara zuwa gare su ba Allah da manzansa ba su ma ana kiransu tawagit aw ya'budunahu min dunillah ko dukkan wani wanda ake suke bautawa ba Allah ba ko kuma suke bin sa ba bisa ilimi ba daga Allah ko kuma suke masa da'a cikin abin da la ya'lamuna annahu da'atu lillah makauniyar biyayya ita ma ana yi wa wanda ake wa makauniyar biyayya ba Allah da manzansa ba ana kiran wannan tsago tunda ana yi masa biyayya cikin abin da ba ma an tantance da'a ne ko ba da'a ba fa hadhihi tawagitul alam wayannan su ne dagutan da duniya take fama da su in ka lura da su da kuma ka lura da halayyar mutane wajen mu'amalantar su za a ga da yawa daga cikin su sun bujirewa bautar Allah sun koma zuwa ga bautar dagut sun bujirewa yi wa Allah da manzansa da'a sun koma zuwa ga da wato da'a ga dagut da kuma biyayya ga dagut wannan duk yana karkashin fassarar walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu tagut da muka karanta da haka ku bauta wa Allah shi kadai ku bar bautar wani wanda ba shi ba shi aya take nufi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa fa man yakfur bi tagut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati wuthqa lam fisama laha wa hadha ma'ana la ilaha illallah wannan kuma ita ce ma'anar la ilaha illallah domin ita ce igiya wadda take amintacciya mai karfi wadda ba ta tsinkewa qala al muallif rahimahullahu ta'ala qala al imad ibn kathir fi hadhihi al aya al'imad ibn kathir rahmatullahi alai wajen fassarar wannan aya yake cewa kulluhum yad'una ila ibadatillah wa yanha an ibadat wa kulluhum yad'u ila ibadatillah dukkan wayanda Allah ta'ala ya aiko cikin manzanni da Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan to kowane manzo yana kira ne zuwa ga abautawa Allah wa yanha an ibadati ma siwa yana kuma hani daga bautar wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba, falam ya zal ta'ala, Ubangiji ta'ala bai gushe ba, yursilun rusula yana aiko manzanni bi zalika da wannan muhimmin sako na bauta masa shi kadai ba tare da taran yashi da abin abokin tarayya ba, da kuma bujirewa dukkan wani wanda ake bautawa wanda ba Allah ba. Wannan Allah maɗaukakin sarki bai gushe ba, yana aiko manzanni da wannan. منذ حدث الشرك في قوم نوح tun lokacin da shirka game da shehunnai domin asalin shirka za ga shehunnai ne daga bautar shehu daga girmama shehunnai da ainihin wato abin nan wato tunawa da su yin mutum mutuminsu daga nan shirka ta samu asali da haka kenan tun lokacin da wato shirkan nan ta bauta wa shehunnai ta faru a ban ƙasa fi ƙaumi nuhin cikin mutanen annabi nuhu allazina ursila ilaihim wa'anda aka aika annabi nuhu zuwa gare su sune farkon wa'anda suka fara girmama shehunnai irin girmamawar da take barin magana girmamawa ta koma zuwa ga zuwa ga ibada ina fata gane kafin mutanen annabi nuhu babu wani shehi wanda ake bauta masa da kaga ita ce kuma wannan gubar wadda shedan ya fesa a duniya har yanzu ba iya kashe burbushin har yanzu akwai burbushinta har yanzu kana iya cewa wani lokaci in aka samu malamai na Allah ahlus sunna waɗanda suke ma'abuta aqida sahiha suka dirawa wannan kwayar cutar sai ga wani lokaci sun yi lagalaga da ita wani lokaci a sumar da ita wani lokaci ma ga an an kusa kashe ta wani lokaci kuma sai ga in aka samu karancin wayar da kai karancin ilmantarwa karancin karantar da tauhidi da aqida sai kuma kaga wannan bid'a da sauran abubuwa wannan sai sake yayyafa mata ruwa sai ga ta kuma tasowa amma dai ita ce dai waccan bid'ar wadda kaga yanzu haka muna cikin wannan ainihin wato musiba ta daukan matsayin Allah madaukakin sarki a ba wani bil adama irinka a dauki matsayin Allah a ba wani wanda bai cancanta ba a dinga bautar wani kamar irin yadda masu tauhidi suke bautawa Allah a ce shine mai ɗaukakawa shine mai talautawa shine mai azurtawa shine mai bayarwa shine mai hana ta yadda in mutum ya shiga matsanancin hali a madadin ya kira Allah sai ka je ya kira shi wannan ita ce matsalar da ta faru ga mutanen annabi nuhu sama shekaru dubbai da suka wuce kuma dalilin wannan Allah ya taso annabi nuhu ya yi fama da mutanensa sama da shekara kusan 900 da wani abu shekara 50 kamar yadda Allah ta'ala ya ambata don ka san wannan wannan virus wannan guba da shedan ya fesa wa duniya har yanzu tun a wancan lokacin an wahala kafin a dawo da mutane kan doka da oda a mayar da su zuwa ga asalin halitta suna wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu ina fata an gane da haka Allah madaukakin sarki ya aiko annabin Allah Nuhu alaihi salam zuwa ga waɗannan mutane da suka dinga bautar ainihin wato a wasu waɗanda ba Allah ba wa kana awwala rasulin ba'athahu Allah ta'ala ila ahli al-ard kuma shi annabi Nuhu alaihi salam shine manzo na Allah na farko da Allah ta'ala ya tayar ya kuma aiko shi zuwa ainihin wato duniya ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya zo za ga faɗan da yake yi shine ana ɗaukan matsayin Allah fa ana ba wasu ababen halitta a daina ɗaukan matsayin Allah ta shine dai rigima wannan wanda kake bashi wani matsayi kake risina masa kake rankwafa masa kake zuwa ka zube a gabansa kake neman biyan bukatu a wajensa fa ba Allah bane shi to fa bai cancanci wannan ba fa a ɗauki wannan matsayi ne na Allah a mairo Allah haƙƙinsa wannan annabi Nuhu shi yayi annabi Ibrahim annabi Isa duk annabawan Allah madaukakin sarki da Allah ya aiko su akan haka suke har zuwa cikamakin annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi tabbaqat da'awatuhu al-insu wal jinn wanda aljanu da mutane suka ainihin wato dabbaka suka aiwatar da wannan da'awa tasa fil mashariq wal magharibi a mahudar rana da mafadarta ko kuma ka ce allazi ɗabbaƙat da'awatuhul insa wal jinna wanda da'awarsa wato ta lullube aljinna domin ka ce al'insa wal jinna sai zama da'awatuhu shine fa'il din aljinna wal insa shine zai zama qaulun bihi kenan sai ka ce ɗabbaƙat wato wanda da'awarsa ta lullube al'insa wal jinna ko kuma ka ce allazi dabbaqat da'awatuhul insu wal jinnu wanda aljanu da mutane suka dabbaka wannan da'awa tasa kira da yayi zuwa ga bautar Allah da kuma ainihin wato kaucewa shirka fil mashariki a mahudar rana wal magaribi da mafadarta wa kulluhum kama qala Allah ta'ala dukkan manzannin nan kaman yanda Allah ta'ala ya faɗa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah ta'ala ce wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu aika da wani manzo ba gabanin ka ya annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam illa nuhi ilaihi face shi wannan manzon sai mun yi wahayi zuwa gare shi annahu cewa yanda al'amarin yake la ilaha illa ana babu wani ubangijin bauta sai ni fa'buduni da haka ku bautata mu kaga kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam duk sauran annabawan sakon kenan ku je ku gaya wa mutane cewa ba wani wanda ya cancanta a bautata masa a sama ko a ƙasa sai Allah da haka shi kadai ya cancanci bauta suratul anbiya aya ta 25 wa qala ta'ala fi hadhihi al-ayati al-karima Allah madaukakin sarki cikin wannan aya mai girma yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut lalle hakika mun tashi manzo mun aika shi a kowace al'umma a ni'budullaha cewa su bauta wa Allah waji talibu tsaguta su kuma nisanci tsagutu wanda mun ji ma'anar tsagutu a baya suratul nahl aya ta 36 fa kaifa yasubu li ahadin minal mushrikina ba'da hadha an yaqula to ya zai zama karbabbe daga wani daga cikin mushrikai yaya zai zama halastaccen abu ga ɗaya daga cikin mushrikai ba da hada bayan wannan sako an ya kula kuma wani ya zo ya dinga shirka cewa lausha Allahu ma abadna min dunihi min shay'in Allah ta'ala ya ce babu wata al'umma da ta zo bai aika mata da manzo ba wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma da ta zo ta wanzu a doron ƙasa ta koma zuwa ga mahaliccinta ba tare da manzo ya keta ta cikinta ba Allah ta'ala kuma a wannan aya cikin suratul nahl ta 36 ya ce na aika wa kowace al'umma manzo kuma kowane manzo ya ƙi da sakonsa abinda kuma yake cewa mutanensa su bauta wa Allah su nisanci dagutu to ya kuma mutum zai ki bautar Allah ya dinga bautar dagutu ya yi shirka kuma ai magana ya ce ai da Allah ya ga dama da bamu bauta wa wani ba sai shi wannan ai ba hujja bace ka kafa ka dinga kafa hujja da ainihin irada kauniya ko ainihin kaddara kauniya ana gaya maka kaddara shar'iyya Allah ya shar'anta abota masa shi kadai shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan Allah madaukakin sarki ya shar'anta abota masa shi kadai ya shar'anta ya sa doka ya haramta shirka kuma ka zo ka yi masa bautar bisa kaddara shar'iyya kuma ka zo ka yi masa shirka sannan kuma ka dinga kafa masa hujja da kaddara kauniya a ce wai da Allah ya ga dama lausha Allahu da Allah ya ga dama ma abadna min dunihi min shay'in da ba mu bauta wa wani ba wani abu ba koma bayansa wannan ai ba hujja bace Allah madaukakin sarki yana da mashi'a kai ma kana da mashi'a wa ma tasha'una illa an yasha Allah ka kana da mashi'a ina ba ta gane da haka Allah madaukakin sarki ya baka mashi'a suratul nahl aya ta 35 fa mashi'atuhu ta'ala ash-shar'iyyatu anhum manfiya kaga fa mashi'atullahi ta'ala ash-shar'iyya wato ganin damar Allah madaukakin sarki irin ganin dama shar'iyya anhum game da su manfiyatun ya zama korarre li'annahum nahahum an zalika ala alsuni rusulihi domin in ka duba mashi'ar Allah ash-shar'iyya anhum manfiyatun mashi'a ganin damar Allah maɗaukakin sarki irin ganin dama na shari'a wato ganin damar Allah iri biyu ne mun yi ɗan yi bayani wancan satin akwai ganin damar Allah shari'a akwai ganin damar Allah kauniya Allah maɗaukakin sarki ya halicci duniya ya ce huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min Allah ta'ala ya ce shi ya halicce ku wasu mominai wasu kafirai wannan mashi'a ce kauniya diya watsu mutane duniya wasu ya kaddara kauniya wato za su yi imani wasu kuma za su zamanto kafirai amma a kaddara shari'iyya da ya tashi aikowa gaba ɗaya ya aiko musu manzo inda za ku yi inda wannan zai iya zama hujja mutum ya bauta wa wani ba Allah bai ce da Allah ya ga dama da bai bauta wa wani ba Allah ba to da Allah ya ga dama din ya kama shi da kaddara kauniya ba wani manzo da Allah zai aiko da Allah ba zai aiko manzo ba ba zai kuma taso ba zai aiko saukar da littafai ba sai ya kyala mutane huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min wasu kafirai wasu mu'minai wanda suka zama imani suka yi imani kaddara kauniya kaddara su kenan kauniya wayanda suka kafirce kaddara su kenan kauniya wasu Allah ya yi ‘yan aljanna ne kaddara suke nan kauniya wasu ya yi ‘yan wuta ne kaddara suke nan kauniya da hakan an tashi ba korafi ya ce wayannan shi ya halice su wato komai da komai da haka yana da cikakken iko a kansu yana da damar ya haka amma Allah maɗaukakin sarki saboda cikar adalcinsa kuma yana so ya gaya mutane yana kama su ne da hujjar kaddara shari'a ba kauniya ba sai ya aiko annabawa manzanni kuma ya saukar da littattafai kuma a ciki kowane manzo mun ji walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut an i'budu Allah wajtanibu at-taghut daka da wannan za a kafa mutane hujja ba da kaddara kauniya ba daka maganar lausha Allah ma abadna min dunihi min shay'in wannan suna magana kaddara kauniya ke mu kuma nan muna magana kan kaddara shar'iyya fa mashi'atullahi fa mashi'atullahi ta'ala ash-shar'iyya anhu manfiya kaga su wayanda suke kafa hujja da kaddara kauniya din can kaga ganin damar Allah shar'iyya shi kam ya zama korarre game da su tunda ba su yadda ba li'annahu domin cewa shi na hahum an zalika ya hane su yin shirka din ala alsul rusulihi ta kan harasan manzanninsa amma kuma suka je suka aikata wannan shirkar to kaga kenan yanzu kaddara shar'iyya ta zama korarre a kansu wa amma mashi'atul kauniya amma ganin damar Allah irin kauniya wa hiya tamkinuhum min zalika qadaran shine tabbatar da su da Allah ya akan shirka din wannan qadaran bisa kaddara fala hujjata lahum fihi da ka ba su da hujjar da za su kafa wa Allah anan li'annahu ta'ala khalaqan nara domin Allah shi ya halicci wuta wa ahlaha da kuma yan wuta min ash-shayatin daga shaytanu wal kafara da kafirai wa huwa la yarda li ibadihi al-kufr amma Allah madaukakin sarki bai yarje wa bayansa su kafirci ba wala hu fi zalika hujjatun baliga haka Allah yana da hujja mai kaiwa makura anan ya ce bai yarda da bayansa wala yarda li ibadihi al-kufr ya ce bai yarda bayansa su shirka to ya kuma zaka je kai shirka kuma ka ce da Allah ya ga dama da baka shirka ba law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay' wannan ba hujja bace Allah madaukakin sarki ya ce baya son bai yadda ba bai amince bayan su yi masa shirka bai yadda ba wala yarda li ibadihi al-kufr wa hikmatun qati'a kuma a cikin wannan Allah madaukakin sarki yana da hikima wadda take qati'a mai yankakkiya ولهذا قال dan haka ne Allah ta'ala ya ce fa minhum man hadallah wa minhum man haqqat alayhi dhalala daga cikin su akwai wanda Allah ya shiryar a cikin su akwai wanda kalmar bata ta riga ta tabbata a kansu ta riga ta tabbata a kansa wanda kalmar bata ta riga ta tabbata a kansa bayan da zaka yi da shi kuma shine zai dinga yaƙin daidai kuma ya ce da Allah ya ga dama da yayi daidai irinsu ne wanda za su dinga yin wannan su fake da wannan kaddara kauniya su dinga yin hujja da ita duk da cewa kaddarar haka take kauniyar Allah ta'ala ce fa minhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi dalala bayan an aiko da manzannin kuma kowane manzo ya yi iya iyawarsa ya wayar da kan mutane ya kuma gaya musu cewa Allah baya son shirka a kaɗaita shi da tauhidi amma duk da haka sai Allah ya ce fa minhum man hadallah wa minhum man haqqan alayhi dhalala ya za ka gane haka shine wayanda suka yi hujja da kaddara shar'iyya man hadallah kenan wayanda suka yi hujja da kaddara kauniya suka yi shirka kaga man haqqan alayhi dhalala kenan in ba haka ba Allah ya ce wala yarda li ibadi al-kufr bai yarje wa bayan su kafirci ba kuma ka je kai kafirci kuma ka daka ce da Allah ya ga dama da baka zama kafiri ba kaga haqqan alayhi dhalala kenan suratul nahl aya ta 36 inta قلت وهذه الآية وأن آية تفسر الآية قبلها تنا فسر آية تزو قبنتا وذلك قوله تعالى وأن شين فدن الله تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من هكد عليه الضلالة فتدبر كالورد وأن ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل وأن آية ودلت هذه الآية وأن آية تاينوني على أن الحكمة تشوى حكمة في إرسال الرسل hikimar da ta sa Allah yake aiko manzanni da'awatahum umamahum ila ibadatillahi wahda da'awat da'awatuhum wato kiran su manzannin umamahum kiran al'ummomin su ila ibadatillahi wahdahu zuwa ga bautawa Allah shi kadai wan nahyi an ibadati ma siwa da kuma hana bautar wani wanda ba shi ba wa anna hadha huwa dinul anbiya'i wal mursalin kuma bautar Allah shi kaɗai ba tare da haɗa shi da abokin tarayya ba shine addinin annabawa da manzanni wa in ikhtalafat shari'atuhum ko da shari'o'insu sun bambanta to a abin da ya shafi aqida iri ɗaya ce a abin da ya shafi tauhidi annabawa ba su bambanta ba duk aqidar iri guda ce saƙon da suke isarwa game da kaɗaita Allah da kuma gujewa shirka iri ɗaya ne shari'unsu ana iya samun shari'o'insu bambanta kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne daga cikin ku kowanne mun sanya masa shari'a da kuma tsarin rayuwa haka yadda mutanen annabi nuhu aka shar'anta musu yin wasu abubuwa na ibada aka kuma tsara musu rayuwa ya bambanta da al'ummar annabi Musa al'ummar annabi Musa sun bambanta da al'ummar annabi Isa al'ummar annabi Isa sun bambanta da sun bambanta da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskar shari'o'i da kuma tsarin rayuwa wannan kuma daban amma a aqida duk aqida su iri da ce ba magana kamar yanzu da muke zauna a cewa kowa ya aqida sa a a gaskiya bane kaf annabawa aqida su iri guda ce kuma in aqida ingantacciya ce ba a samun cin karo a aqida duk sanda kaga an ci karo to lalle akwai wanda ya kwaso babbiyar aqida amma duk aqida da take a cikin alqur'ani da sunna aka dauko ta al-aqida ce wanda take da goyen bayan alqur'ani da sunna to iri da yace shi yasa za ga mai irin wannan aqidar a Kano daidai yake da mai irin wannan aqidar a Sokoto daidai yake da mai irin wannan aqidar a Lagos daidai yake da mai irin wannan aqidar a Ghana in ka je Togo za ga masu irin wannan aqida duk iri da yace amma ga aƙida ta bambanta to lalle akwai wayanda suna tafiya akan aƙida ta daidai akwai batattu shi yasa kaf annabawa ba zamani ɗaya suka yi ba ba lokaci ɗaya suka yi ba ba al'ummomi iri guda aka aiko su ba amma a babin aƙida duk za ka iri ɗaya kai ka ce haɗuwa suka yi suka yi mitin cewa ainihin kamar yadda ka ga masu yin shirka da masu ƙaryata annabawa duk su ma salansu iri guda ne da na da da na yanzu shi yasa Allah madaukakin sarki ce a tawasau bi bal hum qaumun tabun wai shin ko wasiya suka dinga yi junan su na da can da za su zo mutuwa suka yi na wanda za su zo nan gaba wasiya cewa an ku zo kare ta manzanni Allah ya ce ba haka bane shi batan guda ɗaya ne kawai za ka gan shi batan kawai bata ne shi kuma shi ta kuma shirye shirya ce ina ba ta gane wa annahu la budda fil imani min al amal min al qalbi wal jawarih wa annahu kuma bayan haka labudda fil imani min al'amal lalle ba makawa sai an hada da aiki a cikin imani min alqalbi daga zuciya wal jawarihi da gabobi mutum ba zai ce yayi imani da iya fatan bakinsa ba lalle zuciyarsa sai ta kudurce gabobinsa sai sun yi aiki lalle a samu aqidar mutum da yake kudurce wa a zuciya yana furta ta da baki kuma gabobinsa suna gaskata ta kada ya zamanto abinda gabobinsa suke aikatawa sun sha sun ci karo da abinda bakinsa yake fada ko abinda bakinsa yake fada ya bambanta da abinda ya kudurce a zuciyarsa lalle ana so abinda ke can cikin zuciya kulle baki yake furta shi gabobi kuma ga suna sarrafa shi قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقضى ربك شيخ محمد بن عبد الوهاب يتدكم فإن الله تعالى وقضى ربك Ubangijinka ya yi wasiya, Allah ta abudu kada ku bauta wa kowa illa iyahu sai shi kadai, wa bilwalidai ni ihsana iyaye kuma ku mahaifa ku kyautata musu. Imma ya baluganna inda kalki bara ahaduhuma, ko dai ya zamto ɗaya daga cikinsu ya manyanta tare da kai. Shi ne imma ya baluganna inda kalki bara ahaduhuma, ko dai ya zamto ɗaya daga cikin mahaifan nan guda biyu ya kai shekarun girma kuma tare da kai mana kai kana nan kuma Allah ya raya maka su har sun kai shekarun girma wato sun tarar da kai ko ka tarar da su to Allah ta'ala ya ce auki lahuma ko ɗaya daga cikin su Allah ya sa ka kai shekarun suka kai shekarun girma tare da kai auki lahuma ko su su biyin Allah ya ce fala taqul lahuma uffin kar ka nuna kosawarka game da su da fala ta kullahu ma ofin karkace karkace wani abu wanda yake nuna karka faɗi wata kalma da take nuna kosa sannan Allah ya ce wala tanharhu ma karka yi musu tsawa wa kullahu ma qawlan karima ka gaya musu magana ta mutunci da girmamawa wa khfil lahu ma janaha dhulli min rahma Allah ya ce ka kaskantar da kai irin na rahama da jin kai wato game da su wa qurrabbi rahamhuma kace ya ubangiji kai musu rahama kama rabbayani saghira kaman yadda suka rene ni ina karami suratul isra'i aya ta 23 zuwa 24 qala mujahid sharhin wannan wannan aya mujahid ibnu jabal rahimahullah yace wa qada kalmar qada yani tana nufin wassa wa qada rabbuka ay wa wassa rabbuka ubangijinka yayi wasiya wa kaza qara قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهما وانا يتتي قراءة أبي بن كعب دا عبد الله دا مسعود دا وسما دا كتشن صحابي سنا كرنت وانا ووصى ربك ممكن وقضى ربك ووصى ربك أين واتو ألا تعبدوا إلا إياه to shi sa malai ce kalmar wa qada qada anan tana nufin wasa ubangijinka yayi wasiya wal ibn jarir an ibn abbasin ibn jarir tabari ya ruwaito daga abdullahi dan abbas wa qada rabbuka ay amara ubangijinka yayi hukunci ya ani amara yana nufin yayi umarni wa qawluhu fadin sa allah ta'budu illa iya al ma'ana abun nufi anan an ta'buduhu ku bauta masa wahdahu shi kadai duna ma siwahu banda wanin sa wa hadha ma'ana la ilaha illallah wannan ita ce dai ake nufi da ma'anar la ilaha illallah ba wai kai ta faɗanta da baki ba amma kai baka baka ma san ma'anarta ba baka san kila ma kana aikata wani aiki da yake warware ta ba lalle faɗinta da baki ya zamto zuciya tana kudurcewa kuma gabobin suna aikatawa ba zai zamanto kana ɗaukan matsayin Allah kana ba wani kuma ka ɗauka la ilaha illallah nan za ta maka amfani ba ga shi kullum kana rike da tasbaha kana ta la ilaha illallah amma da wata musiba ta murgino maka sai ka manta da Allah sai ka kama wani ba Allah ba wannan ya nuna cewa la ilaha illallah ka a fatan baki ne kuma so ake ta zama a zuciya ta zama a baki kuma gaɓoɓinka su aikata ya ake gane gabobi sun aikata shine mutum a ga baya ɗaukan haƙƙin Allah ya ba wani dan adam قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى العلامة ابن القيم رحمه الله يتي والنفي المحض ليس توحيدا korewa tsantsa wannan ba tauhidi bane kace babu wani abun bautawa ba wani abun bauta ka tsaya iya nan wannan ba tauhidi sunansa dan kana ta la ilaha la ilaha la ilaha wannan ba tauhidi kake haka kuma wa kadhalika al ithbat bidun an nafi haka kuma tabbatarwa ba tare da korewa ba shi ma ba tauhidi bane kawai ka ringa illallah illallah illallah baka ce la ilaha din ba shi ma wannan ba tauhidi kake fara ba zai zama tauhidi ba da haka sai kayi nafiyu kayi isbati akwai wanda ya ce la ilaha amma bai yadda da illallah ba akwai wanda kuma ya yadda da illallah amma bai kore la ilaha din ba an fahimta to shi sa wayannan abubuwan dole sai ka hada su kamar gyambo ne lakafata malam ana so a wanke shi in ana so a ya warke dole sai an wanke an fitar da kwayoyin cuta an sa spirit an dirje sannan sai kuma a kawo iodine a sa a sa maka magani a sa bandeji a rufe sai ka bi sai kai bacci sai mutum ya warke na fata an gane babu yanda za a yi tauhidi ka cakuɗa shi da abubuwa ka ɗauka zai maka amfani idan zai maka amfani to kamar gyambo ne gashi nan yana ta ruwa ga tsutsotsi suna fita daga ciki kawai ka ji asibiti kawai amma ka magani a kai a kawo bandeji a nadi ai ba zai warke ba har abada kila dalilin wannan kafa ta rufe sai dai a yanki la ilaha kenan duk wani abun bauta sai ka watsar da shi duk wani mai tsubbace tsubbace wani watsafa tsafa wani mai kulumboto wani mai kacau kacau duk wayannan abubuwan sai ka fitar da su daga cikin zuciyarka sai ka daina rataye zuciyarka da wani ba Allah ba sai ka fitar zuciyar ta zamanto khaliya ka fitar da duk wayannan sai kuma ka tabbatar da Allah subhanahu ta'ala a cikin zuciyarka shine ma'anar la ilaha illallah shi yasa sai ga mutum yana yi kuma gashi yana shirka in ka ce masa yana shirka sai ya ce ya yana ya kake kafirta musulmi mutum yana cewa la ilaha illallah kuma kuna kafirta shi sai mu ce a to ai la ilaha wato magani yake sawa akan gyamban da ba wanke shi ba zai warke zai warke ba ana so ya warke dole sai an wanke gyamban an fitar da tsutsotsin nan an dirje duk wannan mikin an cire shi sannan sai a sa magani sai a kawo bandeji sai a abin nan da haka duk wani shehi ba shi da matsayi irin na Allah sai ka ji haka a zuciyarka bai isa ba shi ma bawa ne kamar kai gajiyayye kasashe ba abin da zai iya maka wanda Allah ta'ala bai ma ba sai ka ji wannan aqidar a cikin zuciyarka ka ji cewa ba wani shehi ba wani ka duk waɗannan abubuwan sai Allah madaukakin shi ne ma'ana la ilaha illallah amma har yanzu kana jin cewa ko wani mai tasiri wajen ɗaukaka ka wajen azur arzikinka wajen yaye maka matsalolinka ba Allah ba to ai har yanzu kaga ka haɗa tauhidi ne da da kwama cala da kwaɗo haka dole sai mutum ya cire wannan sai kuma shi yasa kalmar la ilaha ita kaɗai ba tauhidi sunanta ba illallah ita kaɗai ba tauhidi ba ba za a ce maka mai tauhidi in kana so a ce mai tauhidi ka ce babu wani abun bauta sai Allah yawa shi ke isa ba Allah bane uzairu ba Allah bane mala'iku ba yayan Allah bane ba alloli bane lata da uzza da sauran gumaka rana wata da sauran abubuwan bauta da shegunai duk waɗannan da salihan bai duk ba alloli bane ba su da masoyi irin na Allah ba wani malami ko wani boka ko wani matsafi ko wani mai siddabaru da zai iya baka wani abu da ba ba Allah ne ya baka ba wanda zai iya kawo ma da wani abu da kake so wanda ba Allah ba kenan kawai da kayi wannan to shikenan alhamdulillah kayi ka wanke ka tabbatar yanzu ya zaman to zuciyarka babu wani element na shirka koya ka fitar da shi to sai kaga tauhidi ya zauna قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والنفي المحض ليس توحيدا كوري وانسى با توحيدي بني وكذلك الإثبات بدون النفي haka tabbatarwa ba tare da korewa ba fala ya kuna tauhidu tauhidi fa baya zama tauhidi illa mutazamminan lin nafi wal isbat sai ya kunshi korewa da tabbatarwa wa hadha huwa haqiqatu tauhid wannan shine haqiqanin tauhidi ba za ka ce a kyale mutane kawai a ci gaba da tafiya a haka tunda dai suna cewa la ilaha illallah da mai bautar kaza da mai kaza da mai kaza duk ai Allah ake bauta duk gaba ɗaya sun yarda da Allah da haka kawai shikenan tunda suna cewa la ilaha illallah a ci gaba da tafiya a haka ba a yin haka qawluhu wa bil walidaini ihsana ai wa qada an tuhsinu bil walidaini ihsana haka kuma ubangiji yayi umarni ku kyautata wa iyaye kama qada bi ibadati wahdahu la sharika la kamar yadda ya umarni da bauta masa shi kadai babu abokin tarayya kama qala ta'ala fil ayatil ukhra kamar yadda Allah ya faɗa a wata ayar anishkur li wa liwalidayka ilayya masir Allah ya ce ka gode mun ka kuma gode wa iyayenka makoma zuwa gare ni take aga Allah ta'ala ya ce anishkur li ka gode mun inji Allah wa liwalidayka iyayenka ma muka gode musu sai Allah ya ce ilayya masir kaga yayi daidai da wabil walidaini ihsana kaga wa qadara rabbuka hakkin Allah kenan Allah ta'budu illa iya sai ce wabil walidaini ihsana nan ma anishkuru li hakkin Allah kenan wali walidayka iyayanka suratul luqman aya ta 10 wa qawluhu imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma imma dai ya zanto wato ɗaya daga cikin su ya manyanta a tare da kai aukilahuma ko su su bin duk sun kai shekarun girma a tare da kai fala ta kullahuma uffin kar ka faɗi wata kalma ta nuna kosawa wala tanharhuma kar kuma ka yi musu tsawa ai la tusmi'uhuma qawlan sayyi'an kar ka jiyar da su wata mummunar kalma shi da abin da Allah yake nufi anan iyayenka kar ka kuskura su ji wata kalma mummuna game da su daga bakinka kar ka yi duk abin da zai muna na musu ya bata musu karkai in ji Allah madaukakin sarki hatta wala ta'fifa wai har ma irin kalmar nuna kosa kashi kai irin da mutum ya dan nuna kai ya dan yi wani dan motsi ko ya yake na nuna cewa ya gaji ko ya kosa Allah ta'ala ce wannan ma rashin da'a ne baka da kirki in kai wa iyayenka shine at-ta'fif alladhi huwa adna maratibul qawli sayyi wanda cikin matakan kalmomi marasa kyau mataki na can ƙarshe shine attabe shine kalmar nuna kosawa ko gajiyawa Allah ya ce ko ita kaka gaya wa iyayenka karka ce ɗazu ka yi ya za a ce yanzu ka yi jiya kai kai shekaran jiya kullum kai kake yi dan kuma yau ka ce ba ka nan ko ba za ka yi ba wane ya kuma meye laifinka kuma sai a ce ka yi laifi wayannan duk irin waɗannan abubuwan da mutum yake ganin kamar ba wani abu bane Allah ta'ala ya ce karka fara ko da irin su gani a fuskaka cewa baka so aikin nan ba inda suka aike ka baka so tafiya ba abinda suka umarce ka baka ji dadin sa ba tsawar da suka yi ma baka tsawato ba ko kuma baka ji dadi ko irin wannan a fuska kan nuna ji Allah madaukakin sarki wala tanharu ma ballanta naka yi musu tsawa ai la yasduru minka ilayhi ma qawlan kama fi'lun kabihun ai duk wani mummunan aiki kada ku kuskure ya gangaro daga gare ka zuwa gare su كما قال عطاء ابن ابي رباح كما يند عطاء ابن ابي رباح yake fada la tanfud yadayka ala walidai kar ka kakkaba hannunka ga iyayenka kawai ka tashi kai irin kada rigar nan amma fada kawai ka tashi ka buge riga kamar yanda matasa suke yi yanzu baban sai amma fada kawai zai tashi kawai pap pap zai kakkada riga sai tashi Ata ibn ibn Abi Rabah yace wannan shi Allah ta'ala yake da yace kakkai wa iyayenka shine ma'ana la tanfud yadayka ala ala walidai karka kakkaba hannayenka kan iyayenka walamma nahahu anil fi'l al-kabih wal qawl al-kabih yayin da ubangiji ta'ala ya hana da aikata duk wani mummunan aiki ko fadar wata mummunar kalma ga iyaye amarahu bil fi'l al-hasan a lokaci guda sai kuma Allah ya umarci da da yin kyakkyawan aiki wal qawl al-hasan da magana kyakkyawa ga iyaye فقال سي الله يجي وقل وقر وقل آه وقل لهما قولا كريما الله يجي كغايا مسو مغانا كريما اي لينا طيبا كغايا مسو مغانا مي توشي كما مي دادي بأدب da ladabi wa tauqirin da girmamawa wannan shi Allah ta'ala yake so ɗaye wa iyaye an hana ka wancan kuma an umarce ka da wannan wa qawluhu waqfid lahumu janaha dhulli min ar-rahma ay tawadi' lahumu ka dinga kankantar da kai wajen mu'amala da su da na ganin ka zama sarki da na ganin kai gwamna ne yanzu da na ganin ka zama wani babban malami da na ganin ka zama wani babban dan siyasa da na ganin ka zama wani babban ma'aikacin gwamnati da na ganin ka zama wani attajiri babban dan kasuwa ai duk wannan baya baka lasisi alaka fata malan kare da iyayenka babu na fata an gane Allah ta'ala ce in ka zo gaban su a gane cewa ka zo gaban iyayenka shine ma'ana tawazu'u lahum karka dinga nuna musu isa karka dinga magana ta ji da kai lalle in ka je office ɗinka in ka je inda kake ganin kana da iko yaranka ne dan ka sha kamshi kana magana ɗaya bayan ɗaya kana nuna isa baka kyauta ba amma wannan mai sauki ne sama da ka zo kai wa iyayenka haka sai magana sai kaga dama ka amsa saboda kuɗi kawai ko kuma ka dinga yi musu magana ka faɗi mubtada din suna sauraron ka sai kaga dama ka karasa khabar ka faɗi khabar din saboda kawai kana ganin kai yalla bai a gaban iyayenka kai ba yalla bai bane haka ka yi tawazu ka kankantar da kai wannan matsayin naka ji sassabe shi girman da kake ganin kana da shi ba ka da shi tunda su suka haife ka su ne lada din tsanin suka ta su ne lada su ne tsanin duk inda ka kai din su ne tsanin sai da duk suka ci wahala suka karar da rayuwarsu shekaru suka kama su don ka zama haka ka ɗauka rana tsaka kawai ka zama haka duk sai da suka gama cin kwakwar duk su ne suka sadaukar da rayuwarsu suka sadaukar da lokacinsu suka bayar da abin da suke da shi na dukiya dan ka zama abin da ka zama hakan dan arziki ne ka bai kamata ka manta da wancan alherin ba duk ihsanin da kake ganin ka musu har yanzu baka biya su su suka fara yi ma wa qur rabbir hamhuma kuma ka dinga cewa ya Allah ka tausaya musu Allah ka ji kansu Allah ka yi musu rahama fi kibarihi ma lokacin da kaga sun manyanta sun tsufa wa inda wafatihima da lokacin mutuwa sun sun mutu ka ci gaba da musu wannan addu'ar Allah kai musu rahama kamar bayani sagira kamar yanda wato suka rene ni ina dan karami wa qad warada fi birr al walidain ahadithun kathira hadisai masu tarin yawa sun zo game da biyayya ga iyaye min ha daga ciki al hadithul marwi min turuqin akwai hadisin da aka rawaito shi ta hanyoyi da dama an Anas wa ghairihi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سعيد المنبر وذا الله صلى الله عليه وسلم يعين دي هو كم منبري وترانا قال سيأكا جمع ذالة آمين آمين آمين سوق فقالوا يا رسول الله صحابي سكا يا ما يجن الله نوكو جاي نوكو جاي أجيكا تو سيمو سيا حديث كنا إن شاء الله سيمو تاشو وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة إن شاء الله إنما وكرن تاي زمدي دي الله يبامو دادا kuskuren da muka yi kocin tuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum